إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markaz ahalus sunna al jama'a wanda cikin gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 31 ga watan biyar 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 91 cikin littafin bulugul mara darasi na 91 insha Allah darasinmu na ƙarshe na 90 kenan mun tsaya hadisin aisha na mai maganar masa'arar karye dal harman karye dal ƙarshe dai muri bayani da cewa idan shi wanda yake arman matar armi na gaskiya da niyyar zama da ita aka yaudare shi dare ya kare ko da ita na wata manuwa daban a ranta ta ta koma gidan wancan mijina amma inda shi mai arme ya sani na arme ne don ya kare dal a gan baki da shi da ita ko da tsohon mijinta ta wannan iya cikin tsinuwa cewa la'antacce ne bayan tsinuwa kuma wannan dalkin bai kare ba wannan shi da maganar da muka gabatar da ita a wancan lokaci dalbe karewa in dai shi mai arman ya san dai kare dalbe amma bai sani ba aka yaudare shi wannan bai hana dalbe kare sai dai kuma haƙƙin shi na damara da aka yi ko aka cuce shi yanzu sha Allah za mu tashi ruwaya wa an ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما وانا رواية ابن عمر تنا karantar da mu cewa kamar yadda ruwaya ta zo cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce larabawa akafa kufu'i alkufu shine abin da yake almisir abin da yake matsayin su daya daidai ce annazir wanda suke daidai da shi kinan larabawa tsakaninsu kufu'in juna ne kenan na alama domin asalin kufu'i abinda kuke da kategori guda daraja guda suna kawo misali wurin da ake cewa ana magana kafa'a ko magana kufuyi a cikin addini cikin alhurriya cikin sana'a cikin annasab da al-yusr ko al-usr wannan abin guda biyar da malaman fiqh suke kawa magana kufi da shi cewa addini da magana ta ɗane ko bawa ne yanci da magana ta sana'a da magana ta talaka ne ko mai kudi ko magana ta dangantaka wanda za mu gada wannan ruwayar da ita suke kawo wannan hujja ta idan ka zo neman armi ba a ɗauko magana addini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni na idza atakum man tarzun dinu hulqa fa zawiju idan wanda kuka yarda da addinin shi da halin shi yazo ku arma mishi to sai aka aje waccan magana a gehi sai ke magana ta kufi idan ka zo neman arme za a diba kai wane ne wata kabila ce wata sana'a ce kaza kaza ne wannan hadisi aka mai da shige yi kuma alhali wannan ruwa za mu gani ita ta kawo wannan abin cewa larabawa tsakaninsu kufin juna ne almawali maula bawa da aka yartar da shi wanda muke cewa hartani da mutane suna cewa hartani bawa abu da abu da yake hartani ba ana nin bawa ba ne ba su a can asalin kalmar ta zo daga bawa ne ya sami yanci suna kira an kira an samu ta daga horon tare horon tare da sabon samun yanci alhoron tare ta ce hartani abin aka juya bai kuma hartani to asalin kalmar hartani asali bawa ne amma sami yanci shi ne maula almawali jam'in maula ne kenan su ma tsakaninsu an kazo neman armen da ke maula ne da ka ta samun bauta to ba an ba ka diya ba sai dai irin cikin rairin ko da aka ba su yanci banda kuma shi wannan ba kuɗi wani ba hayikan au hajjaman shi ma an hudda magana asalin hayik alhiyaka shine saƙa masaki ko hajjaman ma'ana wanda yake aiki na aho na wanda wanzanci sai daga masu bugan kabo ne ke na wanzanci a wannan magana kenan wanzami da masaki wata sana'a ce mara kima wanda kenan ba su kai ba ba su iya saboda sana'arsu wannan shine abinda aka kawo wannan dalilai da su wanda gaskiyar magana wannan ruwaya daman dai ba ta da inganci sun saka hadisin mawdu'i ma wasu ce da ifi dai hadisin dai a takaice ba shi da wata madogara da za a kawo hujja a addini a kawo wannan ababe a lokacin arme a kawo maganar kabila maganar sana'a maganar dangantaka duk wannan ba shi bane ba gaskiyar magana za mu ga wannan ya kawo wannan ruwaya ne ta ce abin da ya shahara kuma kan wannan mas'ala ma za mu ga aikace wannan abu wannan hadisin abin da ke rushe maganar shi za mu ga hadisai ingantattu wanda kuma sun saba ma abin da shi kawo shi ne Allah shi kan rahimahu Allah mutum Hafiz bin Hajar sai kawo ruwaya bayan dai wannan ruwaya da aka ce al'araba ba'dum aka fawo ba'd larabawa shashin su kusɗin shashi ne kuma majibanta mai aka ce bayan da tusa yanci su ma kufin shacinsu ne amma ban da masaki ko wanzami za mu ce duka wannan basu kenan basu cikin kufi basu kai kufi na basu cikin kufi na al'umma wannan illa akwai ɗaya cikin abin suke kawo guda biyar da shi wannan kowa da da shi na maganar alhuriya dama an san bai yiwa a dukidiya a babawa shi ne wannan an san akwai wannan da na wani abin kowa da da shi ban ba saɓani kan shi na ba an ba ba dan ba bai zama kan shi mana wani kenan bai wa duki daya a ba ba kuma ba a ɗaukar daya cikin abin suka an bato guda biyar haka addini ba a ɗaukar musulma a ba kawo donan an da shi na dan an san abu ɗaya ne ma aka yarda shi musulmi yana iya arman ahalar kitab amma ita musulma bayan da za a bada ta ga wani ahalar kitab ko bai gudu ko sari ko wani ma bai wa a ba da musulma ga wa'annan abin ɓangaren jini kenan cikin abin da suke ambatawa wanda zai ayyana da shi magana kafa ta addini da ta huriya wannan an yadda da ita amma ta nasaba da sana'a wannan za mu ga ko talaka ko mai kudi duka ana kawo wannan abu amma ba su da tushe madogara za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya rushe wannan abin da aka sani illa wannan magana kabila lalle cewa kamar shi sabin taimiya rahimahullah ya kawo masaloli na cewa abu ne a wajen musulmi gaba ɗaya an yarda ɓangaren nasaba ɓangaren nasaba ba nasaba ta ko ce daraja kamar ta larabawa dangantakarsu da annabinmu da alƙur'anin wannan an san matsayin kuma haka ma cewa cikin ƙabilu na a tarihin duniya suna nasaba wani aka yaba wannan daban amma ba shi ma kuma kan armi zama gaba haka ba kan armi duk da wanda saba ne kuma annabi ya tuye ta akan arami in dai mutum da addini wani abu da annabi kawa wannan doka da annabi kawa idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju idan wanda ya zo muku ko idan da addinin shi da halin shi ko arma mushi illa tafa'alu takun fitnatu ila da misalin arid ko kabir ko nafasi in ba ku yi haka ba kuka bar wannan abin guda biyu addini da hali to ha banna ce mai girma sama kasa kenan wannan shine babban jigo abun addini da hali dan ba za ka mai ake ga magana a to dewa a kawo na sami addini ne a shi annabi cikin karantarwa kuma fitar kyakkyawa da za a lomai bi ke kawo ya ce addini da hali dewa ka samu tun sahibu dini ga sallah ga azumin litinin alhamis ko ma kullum komin masha Allah amma ɗabi'a shi ta rayuwa ba ta da kyau bai da hali mai kyau wajen mu'amala yana da abu na mara kyau kaga nan ya kace da hali addini da hali biyu an da gama hali mutum to sai zube ba wannan ruwa sai tayi rawul hakim wa fi sanadi rawul lam yusamma wastaqara abu hatim walahu shahid inda al-bazzar am mu'adh bin jabal bi sanad munqati shi dai aka hadisan ba shi da madogara dan da yazo imma mawdu'i imma dai a ce ba shi da rauni shi da hadisan ba ka hujja da shi wannan hadisin وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكيه أسامة فاطمة بنت قيس متى بلاربا بقريشة الأسلي kuma ta kyakkyawa a wancan zamani cikin matasa na ma'azata laraba na ƙwarishawa ta zo ta nemi tana cikin na manzawarci tana cikin zawarci ma'awiya ya shiga abu sufiyan ya shiga ta zo shawara ya rasu lalla ga wannan ya zo neman almina ma'awiya kuma ga abu sufiyan shi ma ya zo neman almina wanne kaga ya kamata a marma ya kawo wata je cewa shi wannan mai bugu ne shi wancan mana bai da komi wani arnon da ta ce dai annabi ya kawo dalilai wanda bai ba ta ba shawara an wa'annan guda biyu ya ce an ta mata in kihi usama sai ya ce ki almu usama da wannan ake kawo hujjar cewa ashe a musulunci ba hana ba shiga takara ta arme in ba a kare ba ya shiga ne ba ce iko a ba ko ka zo iya so da kai labari kai magana ya shiga in labarin so ne yake yi ba a yi magana da shi ba ka aji yana usama ya ci ma'auya ya ci abu su ne ci annabi ya karo usama a cikin kandidakin masu neman armanta to nan shi da kace anan al-muhim hafiz ibn hajar kawo ruwaya na shi annabi ya ce usama wanda sai usama ibn zaid wa da zaid ibn harisa kenan usama maulani dan zaid ibn harisa kenan in abu ne na asali baiwa a gama wanda akida ta masu ci akwai kufu'i to inda asali ne baiwa kan fatima binta kaisa da da usama usama yana da abin bauta bangaren baban shi sai bangaren koshi mu'ayman baka ce wannan baiwa ce kuma iya da ruwan abin kowa wanda dai na magana abinda ɗan asali ne baiwa ga masu amma ta zama ce mata ke alin usama kaga wannan kama kamar ruwa dan yin rushe maka wata magana ta masu kawo a wannan asali magana balarabe magana zai tu rushe ta ya kawo abu wannan shine isar kawo ruwaya kenan kaga anan ba ya aiki ba da magana nasaba ko magana matsayi ba a kashi a nan ba ko magana maula da ce a ce maula almawali ce almawali ba duba kan aka fagwa din kaga ba ita ya ce ya asali da aka a can kwan da ya tabbata ne kaga sai kenan shi ma dai ruwan shi wanda ta samu yanci wannan shine jigon magana cewa kenan ba magana ta nasaba ko asali a wajen arbi babu wannan ruwan musulmi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكيه أبا حين وأنكيه إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحكيم سنة جيد وأن الرواية كما تنكي سنادي جادسنا حسن abin da yake cikin tamar iya rushe ta magana abu da ke bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani bayada sunan kabila ce ga cikin gida kabila kaza wannan yan gida kaza ku arma ku arma ma abahin ku ba shi ɗiyan kuma kuma ku armunan shi eh ku arma mashi ɗiyan ku kuma ku armunan shi an kiwa ba hin ban kihu ilai kenan nan me yake cewa an sami ya zama ba ce kan hajjaman ai can ba ka ga ai ai magana ila haika an hajjaman kenan ba sama da kima a tsira ce kamar kewa ka abada bai kufi ga wani a wacce ruwa da ta inganta ba ga ma nan ruwa ta inganta shi wanda annabi ta ce a arbuna shi kuma a bashi wanzabi ne amince wanzabi ne har da annabi sallallahu ya ture maganar sana'a ta sa mutum kaskanci da iya sana'a kaza duk babu shi shine magana kenan abin da ke wannan ruwaya kuma ita wannan ta inganta wannan shine abin da yake wannan ruwaya sai wa an Aisha radiyallahu anha رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل yace Aisha radiyallahu anha take cewa khuyir barira an ba barira zabi ala zawjiha akan mijinta in utkat lokacin da aka bata yanci da suna bayi shi da ita ita aisha ta saye ta ta ba ta yanci to ana ai an ba barira zaɗi na zama da wancan magana ta bawa tunda za ta rasu ya mutum da wani musulun za mu gama magana gaba daya ita cikin hadisi mai tsawo ita wani musulun an ha radiyallahu anha an na zauja kana abda ruwa ta musulun ya bayani shi wannan mutum nata bawa ne وفي رواية عنها وترواية دقائتا ميكذا شيتا عائشة جن كان حرا كاكا كم غنى بيتي أشي داني أما تقول الأول أثبت مغنى باوة نتاهي تبتا وانا أقول وام كامو وام كامو مغنى باوة نتاهي تبتا أكان شي وداني وساعة ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا شين أبن دي نتا شي وباوة وانا أبن سنة سنة لوكا شند عائشة رضي الله عنها ta barira masu gidanta suka so su ba ta yanci amma su rike su rike makaita walicinta a hannunsu duk da cewa musulmi da nasarar amazana ya kawo doka a lura da manata walici na wanda yantar ne na shi ne to masu suka su juya abin da ba ta wala ya ce a za mu yantar da ke amma yanci walicin gina mu ne annabi da ji labari aisha da ba nan labari rasulullahi na so ina son in sayi barira in yantar da ita in ba ta yanci amma masu gidanta sun ce walici nasu ne annabi sai kiyale suke saya da ta saya annabi sallallahu alaihi wasallam kan hudu ba ya bayani a wannan walici iya nan ga wanda yantar da bawa ko shi ne kuma wannan sharadin ku na banza ne ko kuma sharadi ya tabbatar da sayan barira to zan sai barira tana baiwa an ba ta yanci mijinta bawa ne kina tana da dama ta ce ba ta yadda ba ta zauna da bawa duk da asali kasa matsalai magana ko da bayi ne shi a bauta idan aka armar da bawa da baiwa aka musu armi ɗanawa ne ne ɗana mai gidan baiwa ne kamar na akuya na zubar bara a ƙarshen ka na mai akuya ne ɗako na mai musulmi to shi ma haka ne kenan abin bauta kullum mai ɗaya ɓangaren ɗaya shi ke da shi ke ja damar shi wata kurin ya abin shi kenan akan haka kenan ita ɗaya tana da yanci in ta zama ba ta dan dama ta ɗaɗa da tun da ɗani ya danganta da zuwa ta ɗani shi ɗanta ba mashi abin bawa tana ita ɗaya ce to amma zaman bai bacci bai cin kufinta ita ana iya raba su to shi ne ita bari lokacin da aka yantar da ita mijinta muklis shi ba wannan bisa mulki ba shi ke nan ita ta ce ni shi dama dalilin bauta ne ba ni ba kai yanzu yanzu ba ni ba kai shi ne ayyukan da ba sai kita shi fitina duniya a takaice shi ko Allah ta mai bala'in santa shi ne ka tafi da akwai kowa cikin bukhari sai ta kai iya mun hanyar take bi a titi madina an tafi a tamari da ki hakuri iya mun ba ni bari da ki hakuri ki hakuri ki koma madina iya ba ta hakuri ta dawo ta ta ki hakuri ci a cikin mutum hatta kai abasa ya rasul abasa ya rasulullah kun nuna cikin bukhari ya rasulullah lalla kai agaji kai agaji akan maganar barira da mughis abbas ya rasulullahi tun da nake a rayuwata bin taba gaba yanda wani ke son wani irin son mughis da barira kuma a lokacin da ban taba gaban kiyayya da wani ke kin wani irin kiyayya barira ga mughis ita bala ta ki shi sas shi kuma ba dukkan so sai ta da ya rasulullahi kai aga shi inji abbas annabi sa kirawo akirawo barira barira to kuma wajen mijin mijin uban yanki ta shi rasulullahi kana ban zagi ne ko umarni kana ban umarni ne in koma ko za ko shawara ce a shawara ce sai ta labar bukatar shi baka so gurin amma da wani ne dole zai da annabi ce ai dole ai kuma ta so amma tun da shawara ta ce labar bukata to dan magana daga cikin shi da kana ruwaya kenan ya saka magana menene kenan idan diya mace ta samu yanci tana ta da bawa tana da zaɓi sai faɗa su arma ya arama magana ke sai wa an dahaq bin fairuz an abihi radiyallahu ta'ala anhu qal ya rasulullah إني أسلمت وتأتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت نعم yake cewa shi wannan bawan Allah Fairuz Adelimi ya musulunta iya armiya da kanwa mun san kuma Allah subhanahu wa ta'ala san Qur'ani ta wani kijin cikin mata da aka haramta ba wani kijin wani da mutum da mara sarrafa ko ba hada tsakanin ya da kanwa sai da abin da yake na jahiliya wani ayi amma a musulunci bai halatta a gama ya da kanwa a wurin guda ba hana ba armin ya da kanwa ka armiya ko ka saki ko ta mutu ka arwata ko da ranta kana iya armin wata ba hana ba kana iya armin ya in ta ƙi zama ko ka bukaci kanwal kana da hali kuma za a baka a tuta shi kenan gaskiya ne dai wannan nasu kita kuma a baka ta biyu halaka ne akwai yan wanda abin zai zo kama ga akwai ko bata zumunci akwai da abin ka zama a daidai gyara zumunci ne ba matsala ko ɗaya kuma me yake wakala akan wasannin wuri na ganin ƙauri ɗaya ba za a ba mutum misali ana tare da shi ko a san mutum shi matsayin shi sai a ba shi ɗaya a cikin gida a ba shi wata mafiyarsu sai wani zai zama tuɗin duniya ce zai zama sa ko wata san shi za ko kuma san shi za ba a bayyana abin bata san shi kuma sai a cikin gina wata ce ni ba bane na san shi ana haka ni ina san shi shi kenan ba wani zara kuma sai su ke tauce sai a ramsu wani ba wani zara kuma an so ma kayan ya ce shi kenan kiyama zai kayan ma ba samu doba a kai ta kayan gidan ɗan iwacin domin a kawo kayan gidan masu cika mu dakuna ko ba wurin sa kayan kayan wancan ka hudu kayan gidan don tashi a mata na talaba a kai yau tsaye wata kuma shikenan kuma ba da kodaya kuma na san babban mutum ne ana yayi armi ya armi yar uwa ya armi mace ya arme ta kuma an kawo yan rakiya amarya suka zo da yan rakiya sai ga kan wata yace a shi wa wannan ya hasa an wa yake so a da kun kudi da kudi aka ce to shike ya koma gida wallahi aka koma aka armu kanwal aka yi kanwal idan akwai boza wanda gaba ta kawo ita ma yadda ta wani da wallahi ba su komi ko la ilaha illa la ilaha wa ta kina ta kai ce a takaice kenan hadawa aka hana amma daban-daban ko mutuwa ko rabuwa kana iya armiya karkan wannan shi magana ke to shi wannan da ya ce lokacin da ya musulunta iya arman yarkuwa ya da kanwa to sai faƙaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tallik a yi tumushe to yanzu ka ji ka zaɓi ɗaya biyu da ƙasanka ya ka zaɓi guda ka zaki guda shi kenan wannan shi magana kenan na mai kyau ga maka kenan idan mutum ya musulunta da mata wanda yake ba a tara su guda ko mace ya da kanwa ko mace da ƴan uwa babanta ko ƴan kan kan kan wata ƴan wata da wanda suke ammata ko halakinta wanda suna ta kawo ba ga tsakanin mace da halakinta ko ammatinta ƴan uwar wata ko ƴan uwanta su ma ba a gama ba amma a rada wanda ba na yi to irin wannan kenan in suna kashin kan musulunta to dole ka saki daya ka dauki daya ka zaba sai ka saki daya duk da imam ibn ya ce rawar ahmad wal arba'a an sa'i wa sahawi ibn hibban da qutani rabaha qiyama wa allahu al-bukhari hadith da yana hanyoyi hadith na hasan kan albani ke cewa hadith na hasan ya tabbata haka wa an salim an abihi radiyallahu anhu أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشرة نسوة فأسلمنا معه فأمر النبي صلى الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة فيما رواه أحمد والترمذي وسائب بن حبان والحاكم وعلّه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ما حديث لنا دهنيوي wanda yake za a kawo hujja da su na kuma albani ya hadisi na hasan ganin hanyoyin hadisin da su me ya shi wannan ruwaya a galar ibn salama da ya musulunta shi iya da mata goma kasan da ka musulunci ko nawa kai musulunci ya kai dai bakin bakin hudu mata goma gare shi to da ya musulunta fa salamna ma'ahu su ma su duka kowace ta mutunta su kun bai wa da hudu goma shi ne fa'amar hun nabi sallallahu alaihi wasallam an yi ta hanyar min hun arba sai mun zaɓi zaɓin zaɓi ka ziba hudu a cikin goma ka zaɓi hudu saura ka suke su inda ya magana ce ta ba a gama baka gama da abin da aka na ka yi an kan musulunta in yawa ne ka rage in ma'armanu ba ta da armansu ka saki ɗaya saura ka zana da su kwarar magana ke sai wa ibn abbas qal radda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatuhu zainab ala abi ala abi al-as bin rabi' بعد ست سنين بالنكاح الاول ولا من دس نكاح wannan abin da ke wannan ruwaya cewa ibn abbas ke bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da arman yashi zainab جيش زينب أكم مجنتا عثمان بن عبد العاص عثمان بن عبد العاص يميد أرمان سباين شكار الشدة دا أرمان هرقو كما باتاربت أن يسابع عربي nan me yake so ka maka mutum iya duka ta misali ba musulmi ba ne ba ko mace da miji suna kahurci suka musulmi ita musulmi ba mijin ya yi mai matsayin mijin wannan arman shi bakin wata uku ne na idda ta rabu da shi ko daga musuluntarta wannan ne ake manganu a kansu a nan masa'alar tabbatatta lokacin da anasar da sanar Allah mai aiki zainab kai tsaye ta musulunta kuma shi usman bin al'as mijinta ya ce wallahi ya ce mata ba na zargin babanki da ƙarya ba na tuhon babanki da ƙarya na da babanki annabi amma gaskiya ne ina nan kan addinin babana ina nan kan addinin uwaye na ce bai bar addinin uwaye shi amma ta babanta ba laifi bane ba ta musulunta bai adawa da wannan ya sa ta musulunta shi ya kawo shi kusa abu na bara'i bane ba tana musulma ya annabi iya kawo kusan tare annabi ya barbara ba ranku na lokacin kasan a hudaybiya ne aya ta sauko ta magana lawan don lamun ya dunan zun a hudaybiya na kawo aya ta tara bai halitta a zaman lokacin su da isan kwalba ta aka haramta araman kawura zaman kawura a hudaybiya ne suka ta shidda amma da har ko tana nan musulma mace musulmi mana wata kawura ko kawura shi aka ake da ba wata ba ra'ayi ba annaba da yace ya ce amma ga mijin ta kawuri ne amma mai aka yi ita lokacin da aka yi hijira tana can annaba hajjija tana can maka tare da mijinta tana makka tare da mijinta kawuri iyayen da tana sana ba mijinta kawuri a maka tana tare aka zo aka zo madina yakin badar da mijinta ya ga masa da sanawa da shi aka zo ba ba rai ba bashara ta ce ba kai a ta araba abun mara rai ba ne tana can makka can ciki take tare da mijinta kafin an zo da mijinta ya kana mazala a madina a badar Allah ya ba musulmi dama cikin wanda aka kama a kushi aka kama shi a hannu ko san bada annabi an sa fidiya da shawara da aka bada a kashi a yi wani zai aka ɗauki da shawara ta abubakar da annabi bar goyon ba ta ta amsa fidiya ko yanzu shi mijinta iya ce wanda za a kai fidiya tana can ita ta aiko fili na mijinta ta aiko fasu na mijinta abinda yau kana sarƙarta da ƙota ba ta hadisa ba ta hadisa ba ta sarƙa tana tana kan ce babba a cikin sarki wani sarka tana wurin ta tun da kimar da aka bada wani sarka ta yi wani kima a ɗan ta minta ta ta bada wannan sarkar a kaiwa a kaiwa a kaiwa annabi a ɗan sarkar mutum ta to sarka da mutum Allah gani abin ya tara mai hankali sai tausaya mata mutum ya kasa masa wannan sarka ya ce za abin da za su yi da shi zai maida mata a maida mata sarkar ta amma har kuma kamar alkawarin za ka kawo mutiyata madina ya ce ya minci ya ce ya minci shi ke nan aka sake shi kuma ya kawo ta madina iya nan kawo shi da tattara ne da zuwa zaman da ake tattara na madina shi ya can maka duk da kawo jawa kanan da ya so ma daga dai abu zai takace da allah sa gaba ya dai ya musulunta yana ga a shekara takwas sai musulunta shi ne daga bayan musulunta wannan tana can shirya nan da ya musulunta da ya koma ayyau da arewa da wannan arman nasu na farko shi magana kenan arman farko da ya mata annabi ta tattun su shekara kaza ko an shekaru ya ce mata kanin shekara shidda arman su na farko da aka yi tsakanin shekara shidda amma annabi ya mai da ta ya mana tun da musulun su tana tana jira ba ta wani ba amma da ya zo a ce a saka sabon arni kira armansa na daya da shi aka mai da kuma magana ke armansa iya nan ko da cigaba da kai zama yanzu me wani kadiya take zama ta kasar hukumar a yanzu kenan misali aka iya misali ana da'awa na wazi ita wani gari ko ɗaya mace ya ta misali ta musulunta mutum yana kawo to wannan musulunta tabbatar rushe armansu illa an za ka ci a hukumce a za'i ana ba shi dama ta ƙari idda in ta ƙari idda bai musulunta ba tana iya armin wani daban duk da tana armin wani amma amma duk lokacin da ya musulunta ita kuma ba ta rigai ba ta yi armi ta yi musulunta iya musulunta shi kenan anan su yanar kurin ci gaba zai magana ke haka yake a hukunci duk lokacin da ya musulunta ba ta yi ba armi amma in ta kuma ta yi wata uku bayan musulunta ta samu shi ta yi shi kenan amma in bai zo ba ta yi amma in ya zo ko da ce ta ta yi tana zaurci ba ta samu ji bayan allah kashi shi kenan kuna ya ci kawai zama haka tsarin yake sai wannan shi ne da ana kawo na ruwayar cewa raddar nabi sallallahu alaihi wasallam binatahu zainab ala bi'as bin nabi ba da sinin bin kal awwal bayan shekara shida a amerika kuma wancan arman na da da shi ya ci aka ci gaba ya ce wallon rufe dusu nikahan ba a yi ba armin sabu wancan na da aka ci gaba da cewa rahul ahmadu araba na nasai wasu hau ahmadu kuma alhakin wani duka وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد بنكاح جديد nan ka zan gwanar ruwaya ta kuma ta saba wata ya ce wannan ruwaya na sallallahu alaihi wasallam ya maida arda bint zainab ya maida yashin zainab ala ibn as bin kai akan wancan usman ibn abul as kenan ko abul as da arman farko nan da arme sabo da mace da arme sabo a wannan ruwaya kenan arman sabo ne to amma gaskiya magana mun saka mana قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل أجود أجود على حديث عمرو بن شعيب أي معلمي كده ba yace ruwaya wannan ta ibn Abbas ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta batun na batun ko ta amrun sha'ib tace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sabu gaskiya ruwaya ce wadda take mai rauni shi ne imam turmuzi ke cewa hadis ibn abbas wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya maida ta akan araman horko bai zama annabi ba yace ita ce ta yi isnadi kyakkyawa bangaren isnadi amma wal amal ajwad ala amma aikin da yake wajen abin da aikatawa ana aiki a saman kotu saman wurin shari'a da hadisi a wurin shu'aib na cewa in aka yi haka arme sabo za kuna ta wajen jamhur haka suka ɗauki mazhaban jamhur in dai ta musulunta ta ƙarin idda bai zo ba arme sabo zai ana ta malikiya haka suke amma gaske magana kamar shan zaman ibn qayyim kasan san taymiya suka ce magana mahi madogara na san hadisi abin da ya inganta shine a gaba akan abin da bai inganta ba inda ruwa ta inganta ne haka abin da Muhammad ya zama ga magana mutaka biya inganta za a dogara akan abin da yake mai inganci daga nan sallallahu salama ba wani magana sabon arme abin da yake shi tabbatacce ba za mu dogara da abin da bai inganta ba mu turi abin da ya inganta daga nan sallallahu alaihi wasallam Allah ka hurta musu sai وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء, فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت وعلمت إسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وساوي بن حبان والحاكم أما ضعفه الألباني رحمه الله abin da yake ruwaya ta Abdullahi bin Abbas yace wata mace ta musulunta asalmatin maratun wata mace ta musulunta fatazawwajat ta yi armi bayan ta armi faja'a zawjuha sai mijinta ya zo فقالت يا رسول الله كده كان قرا قلت يا رسول الله اني كنت اسلمت واعلم اسلامي يا رسول الله اي نامي ما لا مسلمتا كما تاسن سري نا مسلمتا تجي تي ارما ايه نا مسلمتا كما تاسن سري نا مسلمتا تجي تي ارمانتا فانتصر ذلك min zai aka kuma annabi kenan ya amshe ya raba ta da wancan miji na ta na farko ga wancan ta arma daga baya kuma waraddaha ila zawjiha al-awwal yame da mana ko nan al-muhim hukunci haka yake ko da magana sai suka yi cewa mataka da muka kan akan na kan zainab shine magana din tunda ya musulunta ba sai ba alani ba magana ta ce wancan mijin dole ne da ba ya kuma ta tafi ta kan tsare kenan ya kama kamar madogara ce ta cewa kenan bai halitta ta harami matuƙa mutum ya musulunta kayan ta duk lokacin da ya musulunta shi kenan ke ta goma ina ba san cewa sani ba to ta san sani aka yadda ta san sani ba musulunta ba ta san na musulunta ha kuma iya kuma ba tana da mai da kenan ba gardama haka ke da san da ta mata kenan kamar ta harami da kan harami manzala ya raba arama ya mai da mai da mai shi kuma سي وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشيها بيادا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحكي بأهلك وأمر لها بالصداق أو بالصداق رواه الحاكم في سنده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا شديد روايه باتا دا قري قري حديث ده bai da inganci amma me yake hukuntawa kawo dalilin hadisi mas'alar idan ka armu mace da aibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya armu wata mace al'aliya ta mumbini gifar akwai ruwayar wadda cikin matan da ya arma bai kwanta ba da su ya sake su akwai ta falamma da katsalar da aka sayo ta wajen shi ta aiki wadda ta sai ba ta aiki kayanta rabi kashin ya bayan sai ga wani abin albaras a samun tsatsanta nan tsakanin nan tsakanin hankali da tsatsa nan kinta bangaren da na gehinta sai ga wani kama abin albaras manzala ce lokacin sai ki sa kayanki wani haƙe biya da kaje ki ta gidan to wannan ruwaya wajen bangaren sanadi ba ta inganta gaskiya magana kuma abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yawa bintu jaw ita kuma ta gamu da makircin mata suka mata dabara suka ce in annabi zai ce ni a wasu bilalinka san san sai ko annabi wani kalmar ji ta bada tana ta gwada magana mata komai ya suka shirya ta kuma da da cewa da ba aka wuce a ce ga zuci a uzu billahi minka iya shigowa ta ce a uzu billahi minka ne ta daga uzu da azumi kin ne mu zuri girma ta gida ta gidan da tabbata yau ne ya aka ya same ta ita wata ya fata fita kuma ta ta ma daga cikin kun magana mata ne sai gaba aka ne ashe su suka mata wannan wannan aka ce zai ganta ruwa suka tura ta ta faɗa wani abin da annabi so kenan a takaice nan nan wannan kuma kalma ilhaƙi bi ahli kalma ce wanda an ce kamar ta gidan da ake kawo ta ta yi gidanku bai zama saki sai in kai ka saki kake biya ta cikin saki na kinaya duk saki na kinaya ba a wa mutum hukunci shi mijin sai dai ba kashi hukunci abin da ce shi in dai mutum ba ta ba na sake ki wani ni da ke shi kenan ko wani abokin rabon shi wani abokin rabon mai aka san ana to ce mai kake ni ni na gaji na gaji ko ta gidan kwashe kayan ki ba saki ba ne kwashe kayan ki ta gidan ku amma kalma ce a tambayi mijin da ka ce kwashe kayan ki ta gidan ku ne kake ni ya ce a ne kurin mun gande kun da tsoro ne ko mata barazana ne kurin ba ta sake ni ko abin da kun yi ishe ne kun ga mana maganin abin kurin ta ta gida can an gyara yawan tattalin na iska ta gyara to mu a nan kasa alaƙa ya ce ya ce wasu mata suke wai in sa kwaɗori wai suke yi in da ya mata aiki da kare mata aiki da turo maka nan batan kare gida to ya ce ka suke ta ko a fili malakiya ba ka wace ko a fili malakiya saki wanda yake na kinaya mijin yana iya bayanin shi ga abin da ke nuna in ba suke wani ba za yi yana nuna da yawa kasa kama mutum mata ko an ce ya suke ta mai kwarar sai da lallai a musulunci bai halitta ba kusa kwashe kayan sun bai lakar bai ya dace ba akwai wulakanci kuma sun bai da wulakanta abu nan kuma akwai cin mutunci kuma a halin saki ma a saki ma nasu kwa ya hana ta gidan kwashe kaji ko balle kuma kun daga wushi a saki ma hana ka ce kwashe kaji to kalma ce mara kyau mummuna to amma dai ba da niyyar sakin alale sai in shi mijin yace sake sake nake ne magana ke sai ناني لأنه هو اللي يكون بطل إنجلتشر كتشي حديث سي وعن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجزومة فلح الصداق بمسيس إياها وهو له على من غره منها أخرجه أبو سعيد المنصور مالك بن أبي شيبة رجال وسكات abinda yake wannan ruwaya cewa umar bin khattab ya kan wata doka cewa duk mutumin da ya alma wata mace fada halabiha ya shiga ɗakin da ita ma'ana ya kwanta da bayan kwanci ba waje da barsa ya sami da albaras cutar daji ta kudurta ko a shi mawakaciyar ce ba ta da hankali wani zuba liyar man hoto yawa a hoto ya shi a whatsapp aka yi alama iya a whatsapp alama whatsapp ne ga ta gammace na iya lau kuma sa sama ba tashi tashi iya wani shi tana da hankali na abin iya zama na shi tabbas ya daga ba abin yin bayyana na ba ta da hankali za ka yi magana na wuce gaza karas sai sa ta yi komi sai sa ta yi magana ta yi komi amma na abu tashi ya gazo ashe ashe abin ya tashi ba ka zo gida abin ya tashi kenan ko kuwa kuturwa ce tana da kuturta to irin wannan arma a aka yi tun da ka kwanta da ta duk da akwai matsala fara ta ce ta ce zaƙinsa alhassa ta ce zaƙinsa bi masisi iya tun da ka kwanta da ta dole ka ba su zaƙi to amma a kai baka san ba da haka an yau da zai ne an yau da zai ne shi sai ta walahu wa huwa lahu alamar zurrun sadakin zata ce amma sadakin na ta cewa a kai wanda ya arma maka tun da bai gaya ma gaskiya wani ta shi zai biya ka waye zai biya ka magana ke ita ta ce ɗinta su ka bada tunda su kai tun tamna da su kake magana a ko su ke bada su ke haƙƙi su gaya maka matsayin da su wani lahiya ce mai lahiya a da gaya maka a wani arme ba su gaya maka ba amma sun ce wasu wannan suke suna cewa idan mace ce mai hankali cikakken mace mai hankali ta koya maka sai ta tafiya sun ta sani tare take ba na ba sun zuwa da mace ba mace ba take yin ciyar kanta ba ban take so ba amma yarinya aka ce wata bata abu da shi ba masu tattaunawa da ka suka ɓoye maka sai daga ba ka zo kaga taɓi ce ko akwai wata cuta a jikinta wani ana kawo dalilai cututtuka wanda suke kawo irin na yaka ce aibu na mai da arami misali a can misali akwai matan da ake armansu iya wasu kwantuwa ta cuta a gabansu ko kuwa akwai mata da mun tuzu ga na mata wanda an san su ne suna da ayu ko irin mahaukan ne misali to wannan idan kai baka sani ba wani ta koyi maka in ka kwanta ita sa ita ce shi wani wajen zai biya ka magana kenan kuma kai ma iyawa ta alame ka ita kuma sai ta ga ashe kai ma ta bunne kana ta haka sai ba ta ba ba ta ji alame ah to hannu ya fasaka fasaka yake shikenan mun da ma an sai mace idan aka kwanta an aka ce akwai duka ɗaya ne biyu duka akwai wadara ba ga sadaki duka kwanan dole kenan kenan da tamir sadaki ta baka sadaki da shikenan a rabu kamar hudu ya zama kasa ba kan sai da shi kina arabu lahiya ko kowa ta zama biya akwai hukumcin haƙƙin alfasakh ita na mutsabin yadda ba kullum an ka tafasa ku zaki ba da ya tare da kullum kullum ba kullum zai kullum sai kullum kullum zaki ba tare da ba in saki da ce sakata to amma shi ne kullum ba ku zai kullum baka haƙƙin ba kai da ba ai ne bai da ba akwai na raba ku zaki tunda akwai wani abu daban wanda yake arma bai zama to wannan shine abinda kenan وهو له علامة قالوا منها صداق يشي wanda zai biya shi wanda ya ruɗe shi ma'ana wanda bai gaya mai gaskiya ba warawa sa'id man bin mansur aidan an ali na hawahu irin wannan ruwaya ta umar an samu daga sayyidina ali ba ga umar ba an samu irin wannan magana ta duwanda ya mace ya same ta da wannan albaras ko hauka ko kuturta ta ci sadaki kuma sadakin shi wanda zai biya shi wanda ya yi tarumfin shi wanda kamata ya gaya mai gaya mashi ba wannan wannan haka ne sai ya ce ya ce wa biya ƙarin ce wa za da a ƙarin na na ɓangar sai da na ali ya ce da ya alimata wa biya ƙarin tana da ƙarfin alƙarin wani cuta ce wanda take har namiji zuwa jan mace wani abu ke sukan ka cikin farjin ta take sukan namijin suke ta alƙarna suke ta alƙarna alƙarna mace mai kaho suke cewa kenan muna biki suka namijin wajen biyan bukata to na malakin da kenan bai wa a zuwa mace to fa zawjuha fa zawjuha bil khiyar mijinta iya da zabi fa in masa fala harama harbi masa min farjiha in ya kwanta da ta zai biya ta tun da kwanta da ta amma dai yana da dama a ce kenan a bashi kayan shi wancan wani wanda ya koyo mishi sai biya shi sai na yake cewa ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا دي izinin sarkin su irin duk shi ka magana ya ce kada umar radiyallahu anhu fil ilmin an yu'ajjala sana nan mutumin da umar bin ya kawo doka aka sa mutum ya almi kuma bai biya matar bukata ba biya bukata kenan ba namiji bane suna ta ilmin zakarin da karamin bai biya bukata su a bai biya mutum matar gaba daya shi na arman da ba biyan bukata ta armi sai ya arme ta lura ba shi da mazafunta to nan magana kenan dan bai mazafunta ba ta dama ta ce a kura araba arme za ki a ana ba da dama shekara guda na ta da bari tabbatar da an samu da irin su ibn musaud haka da cikin su magabata na maganar cewa wanda yake nini ne ba araba arma kai tsaye ya ce je ne magani ya je ne magani wace da warkiya ana samu baba shi ne ya doka iya doka wannan kai da mata ba kai da mata ba inni ne iya doka ba sai maka da mata ba wanda bai mutu wannan inni suna kashi inni ba sai wannan muke ne ba shi da takaice dai kalmar da an gaya maka an ce a ba shi shekara guda ina ba wani kiyama mashi guda wanda ba san kana ba ka ga magana da mana umar nake yi magana a baka shekara guda haka ibn musul ya magana a bai kai inda ba wani ke yanci a bashi zara guda ba na kada ba da barki ba ba taban da barki ma ne wancan magana da kawa akwai ana warkiya kuma zama kan samu mutum mara daga ba samu lafiya ana haka nan kai kullu anna al muhim kullun in dalilin aibun rashin biyan bukata ba a raba arme kai tsaye ko ba ta take a raba arme sai a ba ta raba ta yi hakuri shekara guda in shekara guda ta yi ba a samu ba ruwan lamari da san magani ba shikenan kurin arme za a raba ko ya so ko bai so ba ba ta a zaman duniya haka nan wanda kullun shikenan dan ana akwai masu irin wannan abun akan samu mutane wayanda suke da hakan su rike mata ai ta ƙwaro ya ƙi sakinta ai ta biye biye na ga akwai masu shekaru da yawa shekaru da yawa kurin iya iya da hali a yi a ta sha abin ko uwayen wasu kuma uwayen suke suke ba boza suke ba uwan kuɗi don a rike matan a wajen kasu kumya wallahi ka sama haka na ƙwarai kuma iya da illa kware ba karama ba da na ga wasu mata suka su biyu ne kishiyoyi ne amma suka suka suke suke suke ya zafi mun su ne amma da bi gare shi amma suka ce duka ba wani abu kurin kuma sun shekaru uwayen su je ce kuma ya abata abin a hamma da barazana kuma alhali kurin kudi ne ke ba uwar komai yanzu ba su ce kuma ku ta gidan wani wanku ku zama ku ta gidan wani ku ta gidan wanku zama ta ku zuwa suka nan ba ai rasa abin da kai ka sai gidan ta ce koma alkare a takaice da kenan wannan iya cikin aibobi wanda ba a raba arme kai tsaye aibu ne haka ba suna ka cikin aibu na ikhtiyar mace iya zuwa biyan bukata amma bai aihuwa an ce hatta rashin aihuwa mai tana haƙƙi ta ce a raba su bai ce a iya tana haƙi ce mijina ni na san aiwa shi bai aiwa an samu da yawa tabbatar da shi ne misali iya yawa misali dama shi ya mata nawa ana ganiya bai aiwa ba ita mai yawa ta tauto yawa ta nema ko misali ko bi ma ko shi ya mata da yawa gawar ta aiwa ita ta zo da baya idan ta ce ta ci mai da ba nan zai waje jaraba sa ta ji almuni kanan ma bai dama kenan ya ce bai yarda ba matar shi ce ba saka mata shari'a ta sake ta alƙali ce a araman ko an araba tunda baka aiwa ta tana bukata aiwa ko a raba ku shi ke nan wani aibu ne wanda ana iya raba ne wani aibukan aka raba su baka ce misali ka mace misali sadaki a a ku illa inda ka ce aibu ne sai da babu illa na misali a tabbatar misali mutum iya ganin zamuci ba magana gyara akwai abubuwa na wanda cutarwa ta nemi rabuwa ba ta dabiya da kuɗi da ke wannan kuɗi kurin haka ne kurin take bukata kurin bukatar ta ce amma irin wannan irin wannan abin tabbata na aibu daga wajen ka ba maganin ta baka talaki kuna raba kun zai kun ka sai ka kun ta taita ko ne ma bugar mai shi wanda shi da karshen wannan babi sai ina ga sabon babi na shira Allah kai mun ana ta yake nan sai a ga shi wannan karshen gata muke nan muna fatar Allah subhanahu wataala ya kare mana imanin lokacin mu ya samu cika da imani Allah saboda alkhairi da kasamun duka duniyar musulmi gaba daya ga da mana mana fatan Allah sanya albarka shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته